الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعظفي بنظرة تاتي لنا بالزفر بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والذين يرمون أزواجهم بالزنا waɗanda ka jihon matansu da cewa sun yi zina walam ya kullum shuhada'u amma ba su da shaida illa an fuso sai kawunansu to fa shahadatu adihim shaida ɗayansu arba'u shahadatin billahi su yi rantsuwa da Allah sau hudu cewa ta yi zina ta biya kuma ya ce in ƙarya ke mata la'ana Allah ta tabbata gare shi sababin nuzulin hadil aya dalilin saukar wannan aya annal ayatul ula aya ta farko cewa duk wanda zai shaidi zina ko tabbatar da zina sai ya kawo shaidu guda hudu adilai wanda yake sun tabbatar da cewa sun gansu turmi ta ɓarya kuma duk masu lahiya ta ido da hankali da komi wanda ake bukata sai wani ya ce ya rasulallahi yanzu misali in samu wani da matata suna zina sai in ce zuwa baɗe shaidu kuma har guda hudu kuma ba guda guda ba in samo su hudu su zo su ga su turmi ta ɓarya shi kuma ya zaune ya kwanci haɗin ta in dawo da shaidu bai tashi ya gudu ba ya rasulallahi wagga magana adiba ta Allah ce hukuncin Allah aka dibi iyakan magana abinda Allah ya ce a kawo shaidu hudu da sharuɗa ya ce ya rasulullahi haɗin ta in dawo da shaidu hudu duk yana nan ya ce to dibi ba diba za ne ba abinda Allah ya ce in gaya muku shi duka gaya muku ya ce to shi kenan to yana ko zuwa gida ƙaddara sai iske wanda mata ce ya ce ya kaga irinta yanzu in kashe shi wanzu Allah bai kyale ni kashe da zai yi in ta in haɗi a bani kashi bulala tamanin in ta baɗe shaidu ya sha banza sai ya koma ya ce ya rasulullah abinda nuka haɗa maka kaji kaji Allah ya jarrabe ni da wannan kaji kaji kaji kaji wanzu Allah ya ce to abinda Allah ya ce da shi aka hukunci ya za a yi ce to Allah ce aka kawo shaidu ya ce ina da ka samun shaidu ya rasulullah ya ce to a ta yi a taho da ita aka zo da ita ce mijin kika cewa kin yi zina ta ce ni ta rasulallah ina da ka zina ƙarya ya kai mani ya ce ni kai mai ƙarya ta ce ƙarya ko sosai don ni ban yi zina ba kai dai ya rasulallah kishi ga mijina ya ga wannan na ta kallo na lokaci ya tsawo sai ya kawai ya jehe mu saboda kishi don biya kallo na amma ne ban yi zina da shi ba to an kai tsaye cirko cirko tunda babu aya manzo Allah na jira umarnin Allah to shine sai aka saukar da cewa yasha billahi allazi la ilaha illa huwa tayi zina ya ganta kuma ya koma yasha billahi allazi la ilaha illa huwa ya ganta tayi zina billahi allazi la ilaha illa huwa tayi zina haso hudu ta biye ya ce in ƙarya ya kai mata Allah ya la'ane shi ya tashi ko ya rance rantsuwa biyat maza Allah ya ce to yanzu shi ba za mu mai haddi ba ba za a mai bulala ba sai dai yanzu ke ko ki kare kanki ko a miki haddin kin yi zina ta ce ya rasulullah ai bai hini imani ba ƙarya yake to shi ke ki zo ki sha billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya yake baki zina ba billahi alladhi la ilaha illa huwa ƙarya yake maki har so hudu tabbiya ki ce in gaskiya ne Allah ya hushi da ke ta ce to ta tashi ko ta rantsuwar ta guda biyat maza Allah ce to yanzu hukunci kuma sai abin da Allah ya duk kun barranta yanzu sai ku tafi gida ya ce da wa ya ce da matakka ya ce abada in ita kaɗai an mata duniya na gama aure ya rasu lallai sai ce Allah ya ce ya tabbatar da wannan shine hukunci in an yi la'ani to babu aure har abada shine ba haushe ka shawaye zargi mai kashe aure a'a zargi bai kashe aure sai dai an bi hanyar kashe aure la'ani ne aka ɗora ma wannan hukunci in an yi la'ani to aure ya haramta tsakaninsu har abada ko su kaɗai a duniya mace da namiji to babu aure tsakaninsu har abada saboda an gina aure kan amincewa da kyakkyawan zato da natsuwar zuciya duk da aka ce kotu aka yi la'ani da ita to ba magana aminci tsakani kuma ba magana natsuwar zuciya na zaman ba zai daɗi da haka nan aka ce to haramun ne inda aka yi la'ani to aure ya mutu amma dan mutum ya ce mata ce ta zina ta ce ƙarya ya kai mata to haka kawai ba a cawai aure ya mutu aka san abin da mutane kai ta kawowa hisba cewa ya zarge ni da haka nan babu aure wai zarge mai kashe aure ci a'a sai an yi li'ani in ka an yi li'ani to aure ya mutu dan shi wannan sahabi shi ce in ta gida da wa da wannan ci ya rasulullah ai ta kada an mace na gama aure saboda na ganta turmi ta barya da wani manzo Allah ya ce to shikenan ke ki koma gida ki je sai maza Allah ya bayanar da wata irin hikima ta ladabi ga Allah subhanahu wataala duk abin da kenan Allah ya gwada mishi to amma sai ya ce in Allah ya sa an yi ciki saduwar da kacce an yi kaga ba magana ai magana ciki har a faɗi cewa in ɗa namiji ne in ga sifa ce manzo Allah na kallo ne kar manzo Allah duk abin da Allah ya sanar da shi ya sani ba ka cewa manzo Allah bai san gaibi ba kenan kana cewa ko Allah ya sanar da shi kuma cewa manzo Allah ya san gaibin da Allah ya sanar da shi bai nuhin cewa wai duk abin da an gaibi kaf manzo Allah ya san shi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a manzo Allah ya san gaibin da Allah ya so ya sani wanda ya sanar da shi kai ko dan ba a san da kai ba ka cewa ƙarya ake yi nan yanzu na abin da ke bayana gaibi ne gari duk abin da ke bayan ku gaibi ne amma da na waiwaya shikenan ba gaibi bane to akwai wanda yake kuma sallallahu alaihi wasallama yace masahabbai me yasa me ku bayana kuke wasa ga sallar ku ku sani ku bar ganin na mai da gaba na ga alƙibla ina ganin ku baya yadda nake ganin na gaba na sallallahu alaihi wasallam to kai tunda mutum ne kamar ka sai ka faɗa mana labarin abin da aka yi bayan ka kaga baka da wannan iko ashe maza Allah ya hi ga ko baka so maza Allah yana ganin abin da Allah ya sanar da shi to shine yace in Allah ya sa ciki ya tabbata ga sado da kaka cewa kaga sado nan ba a ce ta tabbata ba amma cikin mu'jiza yace in ta tabbata kaji bai ce tabbas ba saboda wato cewa wani yayi zina ko wani ta zina ba karamin mugun abu ne ba cikin addinin musulunci sai a kula ana ta wasa da shi mazinacin banza mazinaciyar banza kaza kaza a yace in ciki ya tabbata in ɗa namiji ne in aka haihe shi da sifa iri kaza iri kaza iri kaza to shege ne kin yi gaskiya mijinki yayi ƙarya ai mijinki yayi gaskiya ke ke yi ƙarya in kuma an same sifa iri kaza iri kaza to dan shi ne yayi ƙarya ke gaskiya shikenan magana ta kwanta hatta haihu aka ɗauko da aka zo wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sifar da maza Allah ya ce in an ganshi da ita to ɗan zina ne to amma ta riga ta yi rantsuwa sai manzo Allah ya ce ke ba da littafin Allah ba da kin ga abun da zan maki amma tun da yanzu kin yi rantsuwa kuma Allah ce ba ki rantsuwa ya rantsuwa kun yi shikenan ki tahi ke da Allah amma ɗanki ba ɗan mijinki ba ne sai dai ban cewa shege ne kuma duk wanda ya ce ma ɗanki shege ki kawo ƙara ta ya tabbatar ko a mai haddin ƙazafi ɗanki ya zamo ɗan li'ani zai gade ki za ki gade shi amma ba zai gadi mijinki ba ba zai gade shi ba shi ba shi kenan suka tafi to kuma wannan shi ne hukunci sai a kiyaye ba daidai ba ne ka ce matarka mazinaciyar banza kuma wallahi ana yi kuma har waɗanda yake ba ka tsammanin su yi wasa da shari'a Allah shi mazinaci ba shi ɗan neman mazinacin banza da yake kaza babu kyau da haka nan in ka ce matarka mazinaciya to aure na nan sai dai in ta kai ka kotu ko da kake mijinta in baka tabbatar ba sai amma bulala tamanin sai dai ita ko in tana son ka ba ta barin ko bulala biya ai maka to kaga gwamnati ya hankuri kan ba ta waɗi amma in ta faɗi to lalle ko sai an maka bulala ko ka tabbatas amma aure na nan ba abin da ya taba shi ko da mata ka cewa zargi na kashe aure sai an yi li'ani to shi wannan yanzu lamma nazala da ta sauka ita aya farko cewa a kawo shaidu hudu ja asimunu adi min al-ansar wa qala ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahaduna yanzu ɗayanmu iza waje da rajula alabaɗin zaujatihi ya rasulallahi in ya samu wani kwanci bisa cikin matatai kaga in haka ta akwai ya rasulallahi in zahaba ya ɗuluba arba da shuhada ƙadar rajulu hajjata huwa zahab kahin ya gama biɗo shaidu shi ko ya gama bukata ta ya tahiya ta to ko sun zo me za su gani ya gama ya tahiya ta balle hukunci shi da zina ko sun same shi samanta ga al'aurar shi sama al'aurarta to ba a samu shaidu ba iyakar dai gaskiya kenan ba a samu shaidu ba to balle shi tun da zuwa ka ganin ya ganka kai ta da gudu zuwa bai dan shaidu shi ku sai ya kwance tashi zai yi hika gudu kila ma ya tsere maka ya ce mutum ya ta neman shaidu hudu mutumin nan da abisa matar shi zai gama biyan bukata ta ya tahiya ta yi kaji ɗaya rasulullahi wa in ta kallama in kuma yi magana ya zo ya faɗa maku cewa wani ya yi aikin banza da mata ta julida sai ku mashi bulala tamanin wa in sakata in kuma ya yi haƙuri ya shiru misali ya zo da shidu na ya riga ya tashi ko da bai baɗakin ba sai dai a mai hukuncin ya yi shiga rashin izini ba wai shigar zina ba ko to balle ya ya riga ya fito waje ce ni ko gidanka na shiga waya ganni gidanka ni ban shiga gidanka ba ya ce to sai mutum ya shiru gudun cewa ka'ai mai bulala tamanin to yan haka ne kuma sakata ala hararatin shadidatin wa ghaizin shadidin zai yi kawaici ne akan tsananin zahin wuta mai tsanani da maƙurar baƙin ciki mai tsanani kaga mutum ya yi aikin banza da mai ɗakinka ka kun ba da za ka da shi ko magana ba ka da ikon ka faɗi ko ka faɗa ma wani ba ka da iko ya ce ya rasulallahi ma na fa'alu a diba mana me ya kamata mu yi kaga bai ce a canza hukunci ba amma dai ma na fa'alu ga tana da nauyi ce ya rasulallahi ma na fa'alu me za mu yi kaji in na ta baɗe shaidu ya tashi ta yi ta in na faɗa maku ku ba ni kashi in na ya shiru baƙin ciki ya kashe ni to me ya kamata mu yi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce al'amru kama qalatil aya kai malan lamarin nan yana nan yadda aya Allah ta ce ayi arba'atu shuhada a kawo shaidu hudu kawai ni ban da wani ra'ayi cikin magana Allah abinda Allah ya ce ayi shi za a yi shaidu hudu ya ce a kawo to aje a nemo shaidu hudu in an zo ba su cika ba a yi bulala tamanin tamanin in yaso kuma in kai hankuri bakin ciki ma kure ka kai ka sani ni dai al'amru kama qalatil aya arba'atu shuhada shikenan ya tahi faza ba sai ya tafi ya shi fata uwaimir al'ajlani ila asim ibn adil sai uwaimul ajlani zo da asimul adi kada da yace mishi ya asim ana wajatu shurai kabbana sahma'a batanuhu ala batni zawjati na iska shuraiku ciki ne bisa cikin matata kaga dai ashe ba wai kai malami ba duk mai mutunci magana ana so ta zama mai tsafta ba daidai bane kai ta magana yadda kaga dama to balantana wanda ka magana tafsiri ko wa'azi to balantana yan abu ya shahi mai girma to bare in ya shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita magana to ladabi gare ta kamar wani gwamna gwamnan Katsina an yi taro na malamai ya za su ba da gudunmuwa wurin tabbatar da tsaro da zaman lahiya to an gama taro an je gidan shi dina to sai ana magana cewa malami ya faɗa ma gwamna gaskiya ko zai kashe shi ya yi shahada da ba kamata to gwamna na yanzu na katsina mai ban dariya ne allah ya saka mai da alheriya da raha da sakan malamai huska da mutane ma to ana ci abinci sai ce ya zo ga wuri ce a ranka ina riga na samu wuri ce ya ce to to da tashi ana magana sai ya dibe ce to ai mu ba mu kyama a gaya muna gaskiya amma dai a ɗan lallaba a suturta ta yanzu misali an ga ta malam da ka ce ma gwamna ƙarya kake ai gwamnati ce maganar nan ba haka take ba maganar nan ba haka take ba da ya tana cewa ƙarya ne duk ɗaya ne amma dai mu muhijin daɗi a ɗan suturta a ruha muna asiri amma magana da ƙarhi irin haka nan to mu hankalin mu tashi yake yi aka yi ta dariya amma kuma magana ta yi abinci ce a gani hudu wala sabila rabbika bil hikima wal mau'iz al hasana to ha ganin ana ta magana ta kazanta amma dai kaga ba ba wanda ya hito yayi magana wanda yake mara daɗin ji yana dai ɗan suturta to haka mutum ya iya ladabin magana ya ce na same shi cike shi a kan cikin matata wasa bara'atuwa arba'ata a shurin ma a taituwa na yi mata sauraren in ga alama tsarkinta har wata hudu ban ta wurinta ba ta ga ban tara da take nan ba wahahiyar hubla to amma kuma ga ta da ciki wata hudu ban taba ta ba bayan shi na gan shi saman cikinta to kuma ga ciki hadal hamlu laysa minni wannan ciki ba nawa bane ba ni na yi shi ba amma kaga bai ce na shuraiku bane da in ya ce na shuraiku ne ya mai kazafi in bai tabbata ba ko bai da shaidu faraja asim sai asim ya koma ila rasulillah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala yace subhanallahi ma asra mabtalani Allahu bihi mamakin abinda Allah ya gaugawa jarraba ni da shi su'ali ya rasulullah tambayar da na yi wajattu hadha fi ahli na samu wannan ya faru cikin iyalina cewa in an yi kaza ga kaza ga kaza a za mu kace sai wadda aya ta ce to na samu wanga jarrabawa yanzu sai wanga ya taso ni ma na iske haka nan ni ma na iske haka nan mutane da yawa ni ma na iske haka nan ni ma faƙasar ƙasata ala rasulillah sallallahu maza Allah yana saurare sai shi asim ya gaya maza Allah ƙissa ga abin da an kai gashi gashi fara sallar rasulillah sallallahu alaihi ila uwaimir maza Allah sai aika zuwa ga uwaimir wa ila zaujatihi khawla faƙala ya ce da suka zo ya uwaimir bayan Allah ya saukar da waccan aya cewa walladina rumuna azwajahum zuwa ƙarshe sai ce mishi ya umar ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala taqdhib zawjataka bighayri alhaqi kada kai ka kazafi ba da gaskiya ba wannan yana da kyau in za a sa mutum rantsuwa kamar yadda alƙale kai a jawo hankalin shi a tuna mishi jin tsoron Allah kahin shi rantsuwa dan mai yiwa ne imanin shi ya dawo mishi in ya dawo mai to zai faɗi gaskiya kaga an huta ba maganar rantsuwa na taɓa ganin haka nan wani sarki Allah ya ji ƙanshi ya rasu rigimar dai siyasa yana gidan yari ana so a samu wani abu da za a tabbatar da hukunci gare wanda ya wannan tsanani ƙila sun aka a cire shi sarauta Allah ya ji ƙanshi sai aka yi ce an samu shanun sata cikin shanu ne to shi kuma ya ce ba haka ba ne aka samu shaidu kasan shaidun in ba jin tsoron Allah ba su da ya samu haddai wanda aka sayi da kuɗi aka samu shaidun cewa tabbas da umarni ne ma shi ya aika da su to an zo da shi gidan yari don ya rantsuwar cewa shanun nan ba shi ya ce a kai su ba kuma shi bai san da su ba ya je zai alwallah ya alwallah da ya alwallah aka ɗauko ƙur'ani aka aje mishi ya tashi zai rantsuwa shiri ya gama sai alkali shi ma yana jin yara su alkali mace da sakuta a yara su ko yara su ya ce ranka ya daɗe ce na'am ce ka ji tsoron allah rantsuwan nan da ka batta yawon da gidan yari kake kuma yanka gama rantsuwa gidan yari za a mai da kai to mi ai hikima kai rantsuwa duk abin da ya same ka za a ce rantsuwa ce da kai ni in kana bin shawara ta ka haƙura ka ban mu Allah wannan kaddara ka koma ka kawai gidan yari kamin Allah baka maita ya ka zo kai wannan rantsuwa zaman da kake gidan yari ba na wannan shari'a bane kuma da an gama rantsuwa mai shi ka za a tumi amfanin karanci bawan Allah ne shiru ya ce na dangana wallahi sai koma ya zauna ya ce na haƙura shi kenan an ka wasa rantsuwar to kaga jami hankali aya ya unhwani inda rantsuwar ka fara ce zai yi kaga ya fasa to shi ne maza Allah ce mishi ka ji tsoron Allah kada ka wa mata kaga cewa la ta kazi zauja ta ka bigal ya tuna mai cewa akwai dangantaka mai ƙarfi tsakaninka da ita kuma la'alla kuna da iyali uwar ɗiyanka ce da aka kakkai mata ƙazafi ba da gaskiya ba matarka ce uwar ɗiyanka faƙala ya ce wallahi wabillahi watallahi laƙar ra'ayatu shuraikan ala baɗin ya ya fa'alu biya ce na rance da wallahi na rance da billahi na rance da tallahi na ga shuraiku gashi yana yi da ita yana mi yana zina kenan fasa'alan nabiyu sallallahu alaihi wasallama almar'ata sai manzo Allah tambayar macen ne yace to kin ga shi yanzu ya rance kuma yana nan ya dage amma gashi ke kuma ga kina nan kina cewa baki ba ittaqillaha ki ji tsoron Allah wala taquli illa alhaqqa kakke wadi abin da ba gaskiya ba ki wadi gaskiya in gaskiya ne ki haƙura ki wadi gaskiya ki ɗauki hukunci amma bai kamata ki ji tsoron hukunci ba ko ki ji tsoron kunyar duniya ki fifita caki kunya lahira kala ta ce la ya rasulullah ni sahaban ya da ni imani ya hini ai ni ma sahaban ya ce ya zan yi zina la ni ban yi zina ba huwa gayurun faqat ce shi dai kawai tsananin kishi ne ya mai yawa ra'ar rajula yanzuru ilayya faqat nazaran dawilan fasa azannuhu faqat wattahamana wa ana ma'amiltu shay'an ce shi dai bakin kishi ya mai yawa ya dai ganshi yana ta kallo na yana ta kallo na zamani mai tsawo to sai zaton shi ya muni ya muna mugun zato amma tuhumar maɗaya ni ban yi komi da shi ba to sai ainihin ta sauka wallazi ne yarmuna azwajahum waɗanda ka jihuwan matansu ca sun yi zina walam yakun lahum shuhada illa anfusuhum ba su da shaidu sai kawunansu to ya ce wauka zalika li jama'ati min sahaba da wannan ya kawo sai jama'a da cikin sahabbai ya rasulullahi ni ma na gani gidana ya ni ma gidana ni ma gidana ni ma gidana to Allah ya ce to abinda za a yi fa shahadatu ahdim shaida ɗayan su arba'u shahadati bila sai rantsuwa hudu da Allah innahu cewa shi lamina sadiqina yana cikin masu gaskiya fi mara ma bihi zaujatahu min zina cikin abin da ya jehi mata ta da shi na cewa ta yi zina sai ya ce ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa la ra'aituha tazni ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa la ra'aituha tazni ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa la ra'aituha tazni arba'a marratin hasu hudu walhamisatu rantsuwa ta biyar Allah anatullahi alaihi ce Allah ya tsine mashi in kana min alkazibina in yana cikin makareta cikin cewa ta yi zina walhamisatu yaqul Allah anatullahi alaihi in kana huwa azwaju shi mijin min alkazibin fa'ala hadha to in yi haka yanda fi an zawj haddul qazfi haddin ai mai kazahi ya koru ko ta kare kanta ko ita ai mata haddi wa yadra'u an hal azaba an tashada ita ma ta rantsuwa arba shahadatin billahi rantsuwa hudu da Allah innahu da minal kadhibin yana cikin makaryata to in ta haka yadra'u an hal azaba zai ture mata ai mata haddi al'ana ilal mar'ati shine ta waje alhaddu al'ana ilal mar'ati shine shi ya rance kaga haddi yanzu ya huskanta zuwa ga mace walla zai da rawa na abin da zai tunkuɗe mata shine ta rantsuwa hudu da Allah cewa ƙarya yake mata hiya ta kifa aida ita ma sai ta miƙe tsaye ta ce ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa innahu laminal kadhibin ashhadu billahi allazi la ilaha illa huwa ma ra'ani azni ashhadu billahi allazi hatta guda hudu wal khamisatu ta cika rantsuwa ta biyar an gadaba Allahu alaiha Allah ya hushi da ita in kana min as-sadiqin in ya zama cikin masu gaskiya in har da gaske ne ya ganta tana zina to Allah ya hushi da ita al khamisa ta dulubu gadaba Allah tabaaraka wa ta'ala ta nemi Allah ya hushi da ita in gaskiya ne fawa kafahuman nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsaye da su shi ya rantse din nan biyar ita ma ta rantse biyar haza huwa li'an shehu yace wannan shi ake ce ma li'ani wato la'ancece ne ya tsakanin mata da miji fa shahida uwaymir ash-shahadatil khams uwaymir ya rantsu wannan guda biyar وجاءت المرأة وشهدت أيضا خمس شهادات إتماما تشتي إيه ta yi rantsuwan nan guda biyar ka gani an kiki kaka kenan faƙalar rasulu manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam idza jaa alwaladu bi sifati kaza wa kaza fa huwa min uwaymir idan yaron na aka haife shi kaga yace alwaladu ya yasa an yi ciki saduwa ho guda ce ya yasa an yi ciki ya yasa ɗa namiji ne har ga sifata yana faɗi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yaron nan ya zo kuma kaga bai ce iza ja a waladan sai ce iza ja alwaladu yana magana da abin da ya sani gashi yana kallo da aka yasa alif da lam bai ce iza ja a waladan in ya zo yana ɗa namiji in ɗan da a cikin cikin ta gashi ina gani in ya hito duniya bi sifati kaza wa kaza da sifa irin kaza kaza ya ce ƙafafu ne kaza ƙwabri ne kaza ɗuwawu ne kaza gashin kai ne kaza wanda ba ka gani kana sifanta shi haka ya ce fahuwa min uwaimir ɗan ɗan uwaimir ne wayan ja a yin kwazo galizal iliyataini to wannan fahuwa min shuraikin ɗan ɗan shureku ne almuttaham wanda ake tuhuma fawadatul mar'atul walada sai mace matan ta haihi ɗan na ala sifatin lati ƙala ga sifar da manzo Allah ya faɗa ƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam annahu in ja alaiha wadda manzo Allah ce in ya zo kanta falaysa min az-zawj ba dan dan mijinta bane dan dan farkanta ne falamma ra annabi sallallahu alaihi wasallam alwalada yushbihu almuttahama jiddan qala da manzo Allah ya ga dan nan da an kai fa yayi kama da wanda aka tuhuma kwarai qala yace laula kitabullahi ba dan littahin Allah ba da ya ce ga da za a yi an ka yi lakana bayani wa bayana amru da lamari na daban ya zama tsakani na da ita da nasa an jehe ta amma tun na Allah ce ta rantsuwa kuma ta yi shi ke na ita da Allah alima maza Allah ya san annaha kazaba cewa ta yi ƙarya amma duk da haka tun da ta riga ta bi doka Allah na harko ya kyale ta da Allah sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahabatuhu wa annallaha tawwabun hakimun wato shi Allah yana son ruhin asiri ga bayinai Allah bai son tona ma bayinai asiri kuma duk wanda ya ruha ma dan uwa ne asiri manzo Allah ya ce shi ma Allah zai ruha mai asiri wanda ya tona ma dan uwa ne asiri manzo Allah ya ce shi kuma Allah zai tona mashi asiri da haka ba gwaninta bace ka zama mai kunji-kunji ka zama ɗan rahoto ka zama ɗan sa ido ba ruwanka ka ba Allah da bayi ne amma in ka ce sai ka gane mi a tsakanin wane da wane mi a tsakanin wane da wanci kuma ka te ka tona asiri to ba alkhairi kake jawo ma mujtama ba kai kanka ba alkhairi kake jawo ma kanka ba kuma la'alla sun yi ka rabo la'alla su tuban ma Allah kai kuma Allah ya kama ka da laifi wani ya zo na tambaya wani cewa ni na san na yi ma Allah laifi iri kaza iri kaza iri kaza amma na tuban ma Allah kana ganin Allah zai yahe bai ce ina kai ina ina ka samu rahama Allah ai kai da rahama Allah har abada yace ana hotu ba na tuban ma Allah nayi niyyar ban komawa kuma tsakanin yace ina rahama Allah ina wasa ce Allah bai yahe maka sai ji sauti na cewa wane ne yaka rantsuwa cewa ban rahama to na mai rahama na gafarta mai kai ko na kama ka da laihi mugun zato ba a ga mai magana ba shi na yahe mai ni Allah kai ko na kama ka da laifin mugun zato gare ni ya za ka ce ban rahama ban gafara na ce inda Allah gafurur rahimun ka ce kare ake yi da haka shi da Allah ce walau la fadlullahi alaikum ba dan fadla Allah gare ku ba wa rahmatuhu ba dan rahama Allah gare ku ba wa annallaha tawwabun hakimun ba dan Allah na yawan karɓar tuba mai yawan hikima ba da bai maku wannan ruhin asiri ba sai Allah bata ruhe bai kawo jawabi ba jawabu laula ba dan Allah kaza ba dan kaza ba sai ya shiru to ai duk kun sani wannan rufin asirin ba dan Allah na da fadala gare ku da rahama ba da karbatu ba da Allah ba zai ruha muku asiri ba ba zai gafarta muku zunubai ba to amma tunda Allah mai fadala ne gare ku mai rahama ne gare ku mai yawan karɓar tuba mai yawan hikima to da haka nan ya ruha maku asiri kuma ku ruha ma junanku asiri shine Allah ya ruhe wurin haza kulluhu wannan duk baki daya siturullahi tabaraka wa ta'ala rufin asirin Allah ne tabaraka wa ta'ala satara abidahu ya ruha ma bayanai asiri ka dai san kale da muka karanta jiya na sayyidina Umar banda ruhin asirin shari'a da Allah ai ba abin da zai hana bawan Allah na ajehe shi to ko ita kuma wannan tunna alisalatu wassalamu ya tabbata an yi to amma tunna shari'a yake tabbatarwa shi ku ba zai saba ma shari'a ba ba zai bakkafar da wani zai zo daga baya ya dogara da ita wannan hanyar ba ya donga yadda ya ga dama yanzu irin yadda ake da aka ga dama ga shari'o'i da hukunce hukunce har dai masu ba da fatawa sai ce ina ganin kaza ina kaga ido ba na Allah da annabi ba shi cewa kaza halal ne ko haram ba mai wannan iko sai Allah sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ka cewa kaza halal ne kaza haram ne ta amma cewa ina ganin wannan ba komai ina ganin wannan ah to inda manzo Allah ya baka fa ya kadan ai da yanzu ta higi ta hi dakin gaiwa masallacin gaiwa to shi yasa ace Allah ya so ya ruhe ma bayi ne asiri hadhihi likayfiyatu min ash-shahadati la yumkinu an tatimma abadan shehu yace ina ƙara tuna muku kaifiyar shaidu da tabbatar da zina da shaidun nan guda hudu da sharuɗa ya ce ha'a bada baiwa ta tabbatawa to amma Allah ya ce ba a tabbatarwa sai ta tabbata inna ma huwa siturullahi tabaraka wa ta'ala sai wace ruhin asirin Allah ne to yan uwa kai mutum sai ka duba Allah mahaliccinka ya kai matukan mutunta ka da ruha maka asiri mi da kai ko ba ka taimako kanka ka ruha maka kanka asiri ka bi Allah inda Allah na jin kunyarka ka bi da baka jin kunyar Allah shi Allah shi ye ka kuma shi adda makomaka kai ku ba kai kai Allah ba to Allah na jin kunyarka yana son ruha maka asiri mi anna kai ku baka jin kunyar Allah baka ruha maka ka asiri innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim za a koma kan qaliya hadisul ifki wanda suka wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya da ƙazafi cewa ta yi da na Aisha radiyallahu ta'ala anha matar da manzon Allah ya ce ya hisanta da kowa duniya amrul asi ko da ya musulunta ƙwararren ɗan siyasa ne ko babba ne a makka manzo Allah sallallahu alaihi da shi da Khalidul Walid ya ce ina mamakin su Amrul Asi da Khalid da Ikrama da wa a ce har yanzu ba su gane gaskiya ba ina mamakin su irin kwakwalwarsu da irin kwarewarsu da irin kaza da irin kaza shi ya manzo Allah dan iya siyasa shi yasa ya faɗi wannan magana sai wani ta ce kai mamaki maza Allah ya ce yana mamakin irin hankalinku a ce kun kasa gane gaskiya har yanzu sai kunya ta kama su suka zo daga baya suka musulunta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Amrul Asi ya ga irin girmama da manzon Allah kai mai sallallahu alaihi wasallam sai ya so a faɗi cikin mutane cewa an hiso ne bisa ga kowa amma ka ajiya ga baki ne ajiya ga bakin sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi cikin mutane wa ka hisu tsammani ne a ce shi sai maza Allah ya ce aisha la ya khafu billahi lawmata la maza Allah bai gudun zargi sai na Allah ya ce aisha ya ce a'a cikin dattijawa maza ya ce ubanta abubakar ya ce sai wa ce sai umar ibn khattab ce sai wa ce sai usman ibn affan sai wa sai a dubla ɗarci sai na shiru ka 'yan zamani an na ƙarshe sannan ita aisha maza Allah ya ce a karɓi rabin addini ko sulsanin addini a wurin yajje yarinyar nan to in ba a samu damar ɓata mutuncin manzon Allah ba salasalama sai aka ɓata mutuncin aisha ai an samu sa'a an ɓata mutunci ne kenan ko zo ɓata mutuncin matarka kai ya ɓata mutuncinka to balle irin maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ce cikin mata ne babu wadda jibril ka zuwa wurin shi da wahayi ko na qur'ani ne in suna mayahi guda sai aisha ita aisha ko suna mayahi guda jibril na zuwa da sakon Allah ba damuwa amma in ba ya taba sai dai ya tsaya ya alat in ya alat sai maza Allah ya san shi ne sai ya hita mayahi ya kimtsa sai jibril da zai kawo mishi sakon da aka haiku amma yan aisha ne ala kulli halin suke zai kawo mishi wahayi kaga me ake cewa kenan tana da wata martaba da kusanta ga manzon Allah ya da kowace mace sallallahu alaihi wasallam mata sun taru irin harka su ta kishi saboda sahabbai su kuma saboda iya gari ran da aisha ka aiki ranan za a ta kawo hadiya mai tsoka duk mai wani abu na girma zai kawo rasulullahi ga wannan ragon ga wannan zakaran ga wannan shinkawa ga wannan kaza gida cika da kayan arziki mayan ba ita ka aiki ba sai dai hali mata suka ce to wai shin maza Allah mata guda gare ya rasulullah ka faɗa ma sahabbanka ba ho Aisha ɗaya matarka ba mu ma a san ki kawo hadiya ko mu ka aiki ya rasulullahi to suka taru nan suka ce mafatimatu zahra alaihi salam bari ma aike ki wurin mahaihinki je ki gaya manzan Allah sallallahu alaihi cewa mu fa muna so a yi muna adalci dangane ga ɗaya abubakar tsakanin mazala da mata ne tsakanin uwa da uba ne namu ba ka da ikon cewa wani bai kyauta ba wance bata kyauta ba to ba ba bai kyauta ba ko inna in suna faɗan su ille kai kai musu kuka ko ba ka ta ka ba su wuri to da haka ba ruwanmu don mutum kare imanin shi cika ta ki dai ki ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna so a yi muna adalci game da ɗaya abubakar Aisha ita ko Fadima ta tashi ta je to manzo Allah na ganin girman Fadima zabban mamaki da salatu wassalam ta zo sai ta iske shi kwance da Aisha gado guda mayahi guda ba ya katta annan ba ita kuma ta ce ya rasulullahi baba matanka sun ka aiko ne ce to mi sun ka ce sun ce wai ka zanke musu adalci dangane ga aisha to sai maza Allah ya ce fadima ta ce na'am kina so na ta ce a ina son ka ya rasulullahi ya ce ni ko ina son aisha ki so ta kinji ta ce baba ni ma ina son aisha ya ce to kakki koma shiga shirgin matan gidan game da magana ta tahiyar ki kinja ba ruwanki kyale su Allahu akbar ta dawo yawwa fadama kin dawo ina dawo a an kai ce to ni da kun jo da mun kai da shi cewa ina so ne ne ce kwarai ku ci shi ko shina son Aisha kuma kwanci suke mayahi guda sannan ya ce ni ma in so ta kuma na gaya mai ni ma ina son ta to ya ce ka in ƙara shiga batun ku dan gane da haka dan Allah ku ɗauke mana wannan nauyi ka ku ƙara aiki da ko ko aikan ban zuwa to aisha da take haka ita ce wadda za a zo a ce wai ta yi zina haka iyakar cin mutunci kenan na ƙarshe kamar mai cewa iya manzo Allah alaihissalam suna wuta kaga iyakar cin mutunci kenan da rashin ragowa malam suleiman dan aba ya je wurin wata mata matan mala mai takalmi ya osu ce ya ce yawa malam sule wai manzan Allah iyaye ne suna wuta ce ke wannan magana banza ce ƙarya aka ta ce wai ni hana ne ma in bar sallah haka nan ta ce ki bar sallah ta to in dai bai iya ceto mahaihiya ta yi da mahaihi ne ya zai cece ni ya ce ƙarya aka yi to kaji sharrin da ke ɓoye wanda su yahudu shi suke targetin tu a ɓata musulmi su ban musulunci kuma kun ga magana shi ibrahim radiyallahu ta'ala a kano shekara nawa yau cewa ku riƙe waliyanku da ɗariƙunku ba su ake nuhin lalatawa ba annabi muhammadu aka nuhi sallallahu amma an san ba za a iya kaiwa ga mutuncin shi ba sai an raba ku da waliyanku da ɗariƙunku to na sai yanzu ganin suke kamar sun raba mu da ɗariƙu ba san muna nan ba katakau ba gudu ba ja da baya wa waliyanmu da malamanmu suna nan muna riƙe da su muna fata su cece mu su kai mu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cece mu zuwa ga Allah kamar da cewa yake cewa tuja da ka kama hannunmu ka kai ga rasulu manzanmu ko ya tashi ya taya cece mu gudan Allahu maulanmu ce shadidul qahri rahmani ba mai kama shehi wai dan shehi yayi mishi aljanna a a wallahi duk abinda muka yi biyayya mu ga shehu nan biyayya mu ce ga Allah dan sun ba wanda ya ce ka zo ka bi ni a ka zo ka bi Allah to wanda ya ce ka zo ka bi Allah kamar shehu tijara radiyallahu anhu ya ce in na faɗi magana aka ce ni ne ce ko aikin da nake kakkai sai ka auna da alkitabu wa sunna in ka ga ya dace da qur'ani da sunna ka kama in bai dace ba kai waci da maganar nan to in ka auna yayi daidai shi shehu tijani ka bi ko Allah ka bi Allah ka bi to shi abba su gane ba to da haka su yahudawa sai suka so su bata mutuncin Aisha radiyallahu ta'ala anha shi ko Allah ya tsaye ya kare mata mutunci tana cewa da kura ta kai bango aka ce ko tura ta kai bango ta ce ina fata Allah ya gwada mazan Allah wata alama na cewa ƙazahi ne aka yi mani ta ce amma wallahi ban yi tsammanin ina da darajar da za a saukar da ƙwar'ani ko harafi guda saboda ni ba sai ga shi wajen aya goma sha tana kare aisha da rantsuwa Allah da komi kuma Allah ya ce duk wanda suka yi mata kazafin nan a kama su a yi masu buloli na kazahi ya ce amma wanda da ya tawalla kibra wa minhum shi wanda ya kirkiro rashin mutuncin ne ya ce Allah ya ce ban yahe mai sai na sa shi wuta to da haka wannan hadisul ifki yana da hadari kuma yana da girman da yake ya kamata mutum ya ji tsoron Allah kuma ka zama mai haƙuri duk da kake to baka wuce a yi ma kazafi ba sai dai kawai kai ka yi ƙoƙari ka kare kanka kamar da ta ce musu lokacin da ga mahaifiyarta ga mahaifinta ga manzan Allah sallama ga ta manzan Allah ya ce mata Aisha kwananta wajen uku ba ta bacci sai kuka dare da rana sai kuka ita abin ta kama maki ni kamata matan manzan Allah a ce na yi zina sai ta hushe da kuka ba kwana ba cin abinci manzan Allah hankalin shi ya tashi aka kira abubakar aka kira umar ruman mahaifiyarta Allah ce Aisha ta ce tashi ta tashi ce wannan lamari ya yawa in kin san kin aikata wannan laifi shi Allah ya haka laifi aka istighfari karɓar tuba yake ki tuban ma Allah Allah shahi miki in kuma kin san baki ba ki basu da Allah ta ce ya rasulullahi in na san nayi kai yanzu kana tsammanin ni in yi zina ni Aisha kai ya rasulullahi in ta in yi zina sai kawai ta kwanta ta ce da zan ce muku nayi kuma Allah ya san ban yi ba ni na san ban yi ba wallahi amma ba za ku gaskata ne ba dan an riga an yi sharri ya tabbata ga zuciyarku amma da zan maka na kazafi in ce nayi Allah ya san ban yi ba ni na san ban yi ba duk yadda za ku yi to inna ma ashku bathi wa ila Allah ce na kai kukan bakin ciki na ga Allah kamar yadda baban Yusuf ta ma mance Yakubu aka ce mai kamar yadda baban Yusuf ya ce ina kai kukan bakin ciki na ga Allah wa a'lam min Allah ma la ta'lamu ni na san wani abu da kusa dangane da Allah na san ni wallahi ban yi ba to kuma wata hikima ta Allah shi wanda aka zarge ta da shi bai taba sadan mace ba saboda bai iya saduwa da mace kaji wata hikima ta Allah tun Allah shi ya shirya abun ai to ya ka shirya da mai lahiya ai kaga ana iya ganin cewa an dai ruha ta ne to shi wanda yayi wannan wanda aka hada su bai taba sanin mace ba dan bai iya saduwa da mace haka Allah ya yi shi Allah ya kare mu innal ladina ja'u bil ifki wanda sun ka zo da kiran ƙarya ga Aisha usbatun minkum jama'a ne cikin ku amma Allah ya ce ku yi haƙuri ku musulmi la tahsibuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin wannan abu sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku yanzu ga ayoyin qur'ani na ana ta karatu kuma har tashin kiyama ana ta karatu sannan Allah ya ƙara daga darajarta kuma su sahabbai martabar su ta bayyana musamman sai da na Umar sai na Umar ɗaya ta yi Hafsa tana kishi da Aisha galiban mukan goyi bayan ɗayanmu in suna gidan miji in faɗa ga masu da kishiya ko da mai gida za a ga cewa ai ɗayanmu ita ta ƙwarai ita da gaskiya to da abu ya ɓaci maza Allah ya kira shi sanda yake kiran mutane ce Umar ya ce na ce kaga abin da ake zargin Aisha da shi me kake cewa dan maza Allah ya zama cikin tashin hankali Umar ya ce ya Rasulullahi ya ce na'am ya ce wa ya aura maka aisha ya ce Allah ce kana tsamanin Allah ya ce amana ka ya aura maka mazinaciya ya ce a'a ya ce subhanaka haza bautanun azim ya rasulullah wannan kiran ƙarya ne wanda ma mai girman da babu kamata ƙarya suka yi mata ce ya rasulullah kai da kuje bai hawa jikinka dan saboda yana hawan kashi Allah ya haramta mai jikinka za ka ɗauki cewa ya aura maka mazinaciya wannan ƙarya ne ya rasulullahi to kaga an kira usmanu shi ma ya ce ya rasulullah wanda inuwa ka ba ta sauka kasa don katta don katta hau inda adda najasa Allah zai aura wa musnaciya wannan ko alama ƙarya ne ba ta ba Ali ibn Abi Talib shi ma ya ce ƙarya ake mata to amma shi ko zaman shi kanan miji sai ce amma rasulullah wannan rigima duk dai kan mace guda Aisha Aisha guda nawa ce a sake ta mana a sake ta ta bar gidan ta koma gidan ubanta shi kenan sai ka auro ta ce kai a sake ni to ai ko suna aliyu ba ta faɗi ko suna ne ba ta faɗi saboda ya ce manzo Allah sake ta shi kenan shi asalin gabansu to don haka su ma kaga tunda dai sun tsarkake ta ai girmansu ya bayyana da kuma dai sauran sahabbai da haka Allah ya ce kakwai tsammanin sharri ne alkhairi ne gare ku hazihi ayatul ifki shi wace wani ya ce ayat al'if kiran ƙarya da an kawa aisha radiyallahu ta'ala anha shi ne shehu ya kawo dukkan hikaye yadda take duk da cewa lokaci yana hararan sai mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu kawo bakin da take amma dai sai mai ƙoƙari mutum ya zama an kame baki sannan ita kuma zuciya a yi mata lizami ka yi ƙoƙari ya zama zuciyarka ta ƙwarai in zuciyarka ta ƙwarai ce to sai ya zama da aikinka da dukkan abun da ka yi na ƙwarai ne idan zuciyarka ba ta da kirki to duk komi naka bai da kirki idan sa a fi'ilul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi fa ada muhibbihi bi qawli shunatihi wa asbaha fi laylin min ash-shikki muslimi idan aikin mutum ya yi muni to aikin ka bai muni sai bayan zuciyarka ta yi muni in zuciyarka ta yi muni aikin ka zai muni sai ya zama duk zato zato da wahami wanda kake yi ciki dai sai ka dunga gaskata shi har sai ya zama kana gaskata maganar makiyanka akan masoyanka da duk wani zai zo ya kawo maka mugunyan magana ga masoyinka to shi ba masoyinka bane kuma ko da kuna mu'amala shi ya san wancan da ya kaso ya bata ku ya hi shi daɗi da shiga da gaskiyar tare tsakaninku don haka in ka dunga gaskata makiya kana koran masoyanka saboda maganar makiya sai ka zamo cikin wani irin dare na shakka mai tsananin duhu saboda za ka bata duk mutanen kirki za ka jawo mutanen banza kusa gare ka sannan kuma za ka zamo cikin tsoro da shakka har asa kana jin tsoro da shakka na kowa da kowa kai ba ka amince ba kuwa ai irin yadda nake da wani a ce yayi kaza yayi kaza kuma yan bincika ƙarya ne kuma mafi yawanci annabi mai kai ne kake da unhwani ba shi ke da unhwani gare ka ba unhwanin ne ake so a haramta maka da haka sai a bata maka shi saboda ku bata kai da shi to sannan kuma hadisi ya tabbata cewa khasalatani laysa fawqahuma shay'un min alkhairi husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah dabi'a guda biyu babu wani alkhairi saman su yima Allah kyakkyawan zato yima bayan Allah kyakkyawan zato yace wa khaslatani laysa fawqahuma shay'un min ash-sharri su'uz zanni billah wa su'uz zanni bi ibadillah dabi'a biyu kishiyar waccan dabi'a biyu babu sharrin da ya hisu shi ne yima Allah mummunan zato da yima bayan Allah mummunan zato to in kaga kana mugun zato ga mutane to kai ne ba na kwarai ba ko wacce mutane sun lalace to ya fi su lalacewa ko wacce zamani ya lalace to babu lalatacce kamar shi da haka a yi ƙoƙari ya zama an kare mutuncin 'yan uwa musulmi to balantana yayin da ya zo yanzu na fada ma martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama can ana yi to yanzu daidaitawa da yadawa shine wasu masu magana suna ganin kamar wata burgewa ce wani kuma ka abu ya wuce bai ce komi ba shi ma sai an ji abin da zai cewa to dai kafin wannan kurar ta fada za a ga cewa wanda zai hita musulunci Allah ɗaya sai ya kasu alayhi salatu wassalam muna jaddada cewa shine wanda duk wanda ya taba mutunci ne kuma daga baya ya gane bai yi daidai ba ya tuba ma Allah kuma tuba kyakkyawa shari'a ta kashe shi shari'a ta kashe shi duk wanda ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuba shari'a ta kashe shi Allah ne in ka taba Allah a taso a taso kace ka tuba kuma shikenan sai a kyale kai da Allah amma taba mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya wajabta a kashe mutum to kaga ita sayyidina Aisha radiyallahu ta'ala anha kakkaraba ta da cewa cin mutuncin ta cin mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba da za a yi masu haddin kazafi ayan nunkawa biyu an kai bulala 80 su biyu 160 kenan ko shi an kawa kowa kuma a duba waɗannan wanda aka buga ba fa tsarar malamanka bane ba tsarar uwayenka bane sahabbai ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake shehu tijan abul abbas radiyallahu anhu ya gaya mana cewa komi darajar waliyi kowane ne bai kai karamin karamin sahabbai ba akwai karami ba yadda za a yi wani waliyi ya cimma darajar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda ko yanzu ya gane yan musulunta yanzu ya rasu to ya darajar da yake babu wanda zai cimma shi har abada kamar nonon mahaihiya ga yaro nonon da mahaihiya ta ba ɗanɗanta ya girma in an tara masaki nawa duka duka tiya nawa ce ba wani nono bane mai yawa dan shi ohan zai yaro haka take kamar dan karamin sirinji nan da nan ya cika nan da nan ya kare da haka ba wani nono bane mai yawa amma inda babu shi ai mutuwa za a yi to da haka da nonon nan na mahaihiya da bai tiya kaza ba da wanda ya baka trillion ko nawa ne yanzu to wannan kudin ba su yi darajar nonon mahaihiyarka ba to haka duk abin da za ka yi ba za ka kai darajar sahabi ba ga manzan ga Allah subhanahu wataala manzan Allah ya ce mudun ɗayan su kai loma ma ya ce loma ɗayan su ya baya saboda Allah ta hi dutsen Uhudun wani wanda ba su ba to ji ko dukkan Madina dutsen Uhud ya kewaye ta in ba wurin Gazwatul Ahzab wurin Khandaq nan kaɗai ne babu Uhud amma duk inda ka duba dutsen Uhud ne to manzan Allah ya ce loma su ta hi dutsen Uhudun ka kai da haka mu yi ƙoƙari wannan abu da ya taso mu kama kanmu falyakul khairan aw liyasmut haka manzo Allah ce tattaunawan ma ba ta da umfani haka shehu da rubuce yace tattaunawan ma to ba ta da kyau kuma su makiyacin yahudu tattaunawa suke so saboda tattaunawa tana rage darajar manzon Allah a cikin zukatan bayan Allah to in darajar ta zube ah to su waɗannan dami suka ce mutunci ne adam bai da daraja gare su to in ana tattaunawa za a bar ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukatar su ta biya Allah ya muna kariya kuma wannan shi wajibi duk wanda yake dan faida to mai ta godiya ga Allah irin wannan guguwa har ta gama shirmenta baka samun dan faila ko guda da ya shiga ciki Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-mu'assasal balarabiya tana tunatar da yan uwa akan rabon sutura gobe wato an gama tarawa kenan rabawa za a yi an samu kala 391 la'alla kan gobe an samu taran na insha Allah a ce an samu 400 wanda bai ba ba to Allah sai a maza a baya kila an sun gama an sa ba za su koma an sa ba akwai kwamitin rabawa ƙarƙashin malam inyas akwai kuma wani wanda za a ba na almajirai ne ko kwamitin raba ma almajirai da maraya zawiya da khadiman zawiya da makwabta shi za a yi gobe wurin sabkar karatun da ake na tafsirin qur'an bil qur'an wanda malam sunusi yake yi amma yanzu yana umra dr nasiru sheikh balarabe shi yake yi gobe karfe goma sha ɗaya bayan tafsirin za a raba ma waɗannan mutane kala biyar saura kuma insha Allahu za a ci gaba da raba wato kala biyar ba kala biyar biyar ba nau'in mutane su biyar eh ka a ce na ce za a ba kowa kala biyar malaman malamai da iyalin malaman makaranta almajirai maraya zawiya khadimai da makauta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jama'a sai wuce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu inda yantawa cikin sa domin manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء Yeah.